بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب التوحيد كو ايه هنا باب ني باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قال فيه مسائل او ان بابي akwai masaloli al'ula na farko tafsirul aya fasaran ayan da muka baro shine fadan Allah ta'ala hatta idza fuzai an qulubihim qalu madha qala rabbukum yayin da ubangiji ya saukar da wahayi mala'iku suka razana Allah ta'ala ya saka musu natsuwa sai su tambaye juna mai ubangiji ku yace wannan shine abin da ke faruwa ya fara maka hadisai guda biyu wanda suka taimaka wajen fasarar aya الثانية نبي ما فيها من الحجة أبدا كتشين آية الحجة لا يبقى الشركي واتو na wato lalacewa lamarin shirka khususan musamman man ta'allaka ala salihin wanda ya zama ya damfaru da wato manyan salihan bayi kaga su kansu ya nuna maka cewa bayin kamar mala'iku duk girman su da karfin su a bayan akwai tsoron da suke ubangiji magana wahayi idan yayi kawai sai aga duk wato da fukafukansu da su kansu baki da sun riga sun rasu gaban ubangiji وهي الآيات التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب wannan tana daga cikin aya da malamai ke faɗa cewa tana yanke tushen duk wani wato duk wata bishiya na shirka a zuciya wayil ayat athalithatu na uku tafsiru qawlihi fasalin fadan Allah ta'ala qalu al-haqqa ubangijin ka gaske ne ya faɗa gaskiya huwa al-aliyyul kabir madaukaki ne kuma mai girma ɗayan biyu idan wahayi ne aka saukar zuwa ga annabin Allah so ce to idan jibril su waɗannan bane kusan tambaye shi ba zai gaya musu zai gaya musu da dubbule shi kenan kamar da ke cewa fa yaqulu jibril qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir duka wasu ma sai su faɗa cewa cewa qalu al-haqq wa huwa qala al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir shi amma duk da aka shi fa yantahi jibril bil wahyi ila hisabara Allah zai je tike da wahayi zuwa inda ina Allah ta'ala ya umarce shi amma idan abin ya shafi al-aqdarul lahil kauniya ne ubangiji abin da ya kaddara na me zai faru me zai kasantar a wannan lokaci ko a wannan shekaran ko a wannan wata to wannan wani abu ne da suke labarta ma junan su suna iya labarta ma junan su na sama su gaya ma na ƙasa na ƙasa su gaya ma na ƙasan su haka haka dai har a zo sama duniya sama duniya wato mala'iku wanda sai nan girgizi su ne suke labarta ma junansu su ma wannan abin da ubangiji wasu daga cikin bayanai da ya iso musu galibi labari daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan watakila labari zo suka ce wanda watakila kuma labari ya ga musu ba cikakke wanda suke saman su sun fi su cikakken labarin su kuma da su ne daga nan su suke zuwa wannan girgijin sai su samu labarin magana mafi inganci ba wai suna zuwa ne sanar sama ne ba ba ina nufin ba suna zuwa ne sama ta ɗaya ba sama ta ɗaya kaga ubangiji ya riga ya ya sanya shamaki الرابعه na hudu sabab su'alihim an zalika dalilin da yasa suke tambaya tambayan jibrilu wannan din wannan dalili shine dalili saboda su su ƙara wato girma ubangiji kuma su je wani doka ne ubangiji ya faɗa doka akan su ne ko ko akan su ba in akan su ne su ci gaba da wato yin biyayya ko ba kansu bane ko su yi girman ubangiji suna wato tsara masa alhamisa na biyar anna jibril yujibuhum ba'da zalika bi qawli qala kaza wa kaza ita jibril zai amsa musu bayan sun tambaye shi da cewa ubangiji ya ce kaza da kaza idan alkauniya ne sai ga musu tafasir sai ga musu wato bayanan a filafillan su in kuma wato kadara ce kauni na wahayi na shari'a sai jibrilu sai ya takaito akan abin da wato zai zama bai karya ba zai waya mutane kula amma kuma ba zai gaya musu billa billa ba sai dai abin da ubangiji ya kada ma in alaqdarul kauniya ne abin da ubangiji ya kada ma bai gaya musu ba kuma wannan kuma sai zama togaciya ce as-sadisa na shida zikiru anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibril ambatan cewa farkon wanda zai daga kansa shine jibril wannan yana na matsayin jibril a wurin Allah ta'ala السابعة أنا بكوي أن يق... أن أنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه cewa yana wannan amsa yana ba da shi ne ga mutanen sammai baki da saboda sun za su tambaye shi malamai suna yin magana akan ire-iren waɗannan nasoshi da ke nuna cewa mala'iku sun yi kaza ko dukkan sun yi kaza ko lokacin da annabi adam suka yi suka yi mala'iku suka mashi jana dukkan mala'iku ne duk Allah ya halitta ko ko a wasu daga ciki ne to wasu daga cikin malamai suna cewa babu dalili sa fito gaci tunda dai ubangiji fito gaci ba ya ce dukkan su don me za mu ce wasu daga ciki wasu ka ce a fito gaci din wataƙila akwai yau tunda akwai mala'iku su sayyahuna ƙasa ai wataƙila babu su saboda haka ubangiji yana da ba wanda ya san tawagansa na mala'iku sai shi amma dai wanda dai suke a wannan wajen a wannan harabar wanda annabi adam yake tunda annabi adam ba wai dukan can ba yake ba wani bangare ne na wani bangare ne aka iya zama ya ginatu a wurin ya zama yana wajen saboda haka wanda suke wajen suke gewaye da shi shine kullum ake magana a wurin magana ce ta malamai dai الثامنة لتقص أن الغش يعم أهل السماوات كلهم yace wannan suma da aka da aka suka yi ya ya wato gami dukkan malakun samai baki daya atasi'a na tara ittijafu samawati li kalamillah yanda samai ita kanta ta zama tara barbaka ta razana saboda maganar ubangiji wani ke yana cewa ubangiji yana magana kuma ana jin sa ubangiji ana jin maganar sa ba kamar wanda zai wasu ke ke ke takon tawilin sufar ta magana din ba al'ashira na goma anna jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi la hafa amarahu Allah cewa jibril shine dai wannan wato dan aikin ubangiji wanda yake tike wahayin ubangiji zuwa ga inda ubangiji ya umarce shi ya tike ya takar da shi al-hadithu ashar na sha daya dhikru istiraqi shayatin ambatan yanda shaydanu suke zuwa suna satan ji الثانية na sha biyu, الثالثة عشر na sha biyu. sifatu rukubihim ba'dihim ba'dan yadda suke hawa wasu kan wasu wasu kan wasu wasu kan wasu kamar makka kamar kace yadda suke hawa wasu kan wasu kamar kace suna yi ne irin tsuntsaye tsuntsaye kusan za su tafiya mai dogon zango wannan tafiyar da suke yi irin jirgin irin sumfurin jirgi suna kare maka su iska sannan kuma suna kara maka su karfi wani wani ji dan adam in aka ce wani kan wani zai tsammanin wai wai ya hau kafaran wani wani ya hau kaga wannan nauyi zai mu na kasan yawa a tunda su waɗannan wato aljanu jinsi ne ubangiji ya yi wasu suna iya tashi wasu irin wannan wasu kuma suna jan jiki da sauransu so wataƙila su waɗannan ubangiji haka ya yi su masu na musamman ne jinsi ne na musamman wanda suke kamar jinsin tsaye ko na makamacin wannan a saniya na ashirar a saniya ta ashirar na na sha uku irsalin shuhub inda wato ya zo cewa ubangiji yana aiko yula yana aiko wato musu wasu kamar ka ce ba mai da yake aikowa saboda a kora su mu tsaya nan na ganin mu tsaya nan sai alama dai ba to ba laifi insha Allah eh to sai wasu diya الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية Mala ya ce, daga cin abin da ahalin suna suka rika yi a ƙida shi ne wata wallauna azwajen nabi sallallahu alaihi wasallam suna kuma jibintan matayen manzan Allah suna son su, umma hatin mummina su ne iyayen mummune kuma, wa yi uminu na bi annahunna azwajuhu kuma sun imani cewa waɗannan matayen nasa su ne dai matayen su fil akhira a janna inda wata ta yi abin da zai wajabta mata ta fita daga cikin matayen mumunai to da Allah ta'ala tun tana kan al'uya da ya ce a sake ta domin dawo ubangiji sai da ya ba su wannan jarabawa da kuma da ke na maka cewa sun ci jarabawa Allah ta'ala sai da ya jarabta su ya ce to in kuna son rayuwar lahira ce rayuwar duniya ce da kawanta to ku zo jiyar da ku daɗi kuma muku saki-saki da mai mutunci amma kuna son rayuwar lahira to kaga shi sun zaɓi rayuwar lahira kin ci jarabawa khususan musamman khadija khadija radiyallahu anha ummi akthar auladi uwar galibin matayansa galibin ya ɗayansa khadija da kanta da aisha suna maganar waye falala amma dai magana fi inganci ba wanda ya kai a cikin mata ana da yin Khadija bal a cikin mata ba a cikin mata dungurungun baki daya da suke wato Allah ta'ala ya samar da su a wannan al'umma babu kamar Khadija Khadija a cikin mata kamar Abubakar ne a cikin maza duk wani abin da saboda shi Abubakar ya sa fifiko za ka ga ita ma Khadija da irin wannan abin idan sabiqa ce ta fara shiga musulunci ma baki da ita ma ta fata ma maza da hankali idan in kuma wato sadaukarwa ne da dukiya da kuma kanta baki da Khadija ta yi wannan sannan kuma ta ma ƙara akan wato wato taimakon manzo Allah da kuma goya mishi baya da take yi yayin da ya shiga cikin gida matsala babban abin da yake nema yayin da wato ake ce mishi makareci ne ake ce mishi boka ne a ce mishi kaza abin da yake bukata babba shine yayin da shiga gida hankali sai kwanta to Khadija ta dinga tunani shi tana wato lallashin sa ya hakuri sa lokacin da lokacin da ta rasu ba za la yayi baki ciki ba dan kan ba zalla kuma har an je Madina bai ya ci gaba da cewa Allah ta'ala bai wucin ya mushi wata irin Khadija ba shi wani nan na ku girman sha'anin Khadija wa awwalu man amana bihi farkon shi imani da shi baki daya duniya ba wanda ya taba yin imani da shi ya fara imani da shi sai sai Khadija na biyu wanda ya fara imani da shi shine Warqa ibn Nawfal sannan kuma sai na uku sauran wannan ayarin sahabbai da ake kawowa cikin manyan cikin maza Abubakar cikin cikin yara Ali ibn Abi Talib cikin wato almawali Zaid haka haka ne sannan kuma sai su irin Abdullahi dan Mas'ud da sauransu wanda su ne farko-farkon shiga musulunci su ammar da kuma su yasir da su iyayensa wa kana laha minhu al-manzilat al-aliya ta kasance tana da wajen manzo Allah tana da matsayi mai girma to bayan ita sai akwai as-siddiqa was-siddiqa binti siddiq siddiqa yar siddiqu allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya kama ya faɗa game da ita فضل عائشة على النساء فلن عائشة أكان صورا ماتا كفضل الثريد على سائر الطعام kamar wato falalan abincin farid ne akan sauran abinci farid kamar da na ce shi ne wato nama ne ake samu da yawa don bin misali sai a sami kuma to alkama haka sai a haɗa shi da shi da sai a rika ci kamar mu yanzu ne mu ce gurasa da nama kamar ka ce gurasa da nama da haka da ake ake saya ci ban da shi ga nama ko a ciki to abinci ne mai daraja a wajen su shi ne Allah yake cewa to falalan Aisha Aisha ta samu falala da abubuwa da dama na farko dai ga hirma take wa matsala ta a cikin mata maza ta fi kowa iyaye wasu hidima hatta lokacin rashin lafiyar azali kaga sai ya zata zaba ya yi a wurin ta na farko dai tana da ɗanyen shekaru na biyu kuma tana da wato ba sauran matayan suna da mai da hankali sosai su ma amma kuma kwallon ubangiji ya karaba shi ga wanda ya gada ba aisha ta ce tuta a wannan bangaren sannan kuma gashin tana da rike ilimi sannan ko da fushi za ta yi ko kuma wani wani an mata wani wani laifi kuma sauran abokan zamanta to ita ba ta ba ta yi ba ta mai da mai da martani sai ta ga alamar cewa matsala ko baya wajen ko kuma ta ga alamar da ya yarda ta mayar in an ga masa ko bai da ba shakka abu kaga wannan yanayin yadda take tana da bambancin sauran mata da sauransu wa tabarra'una min tariqatil ar-rawafid kuma suna yin hannun riga da hanyoyi na rafibawa masu zagin sahabbai so ba ba sa zagin sahabbai ba zagin mata ya matsala su ahlus sunna to daga yana zagin mata ya matsala yana kuma wato samun wasu daga sahabbai yana dan musu wani gugar zana to wannan yana nuna maka cewa shi ma yana wani yana wato lasan wasu daga cikin ɗabi'a na rawafin akwai wanda za ku gansu su suna wato aibata ma ahalin suna cewa me wani irin wato kariya suke ba sahabbai haka ɗaya daga cikin malamin sufaye na wannan ƙasa kamar makari akwai wasu lokuta da ya rika yi magana cewa wani me yasa ku ba ku san a ce a ce sahabbai suna laifi ne da an yi maganar sahabbai ku ta wato kokarin sai kun kakkaje su to kuma wannan akida ta ahlus sunna jama'a sabana ba wai cewa akai masumai ne ba suna da yin kurakuran su suna yin daidai suna yin amma kuma abin da ake magana shine ladan da suke da shi na sahabantaka wannan wannan wani zanibi da za su yi sai jijjige wannan ladan ba sannan kuma kar a ji a dangina musu abin da ba dangina musu ba ana musu babban tawili ana sawo propaganda tarihi da busura ta malamai in za su kashe tarihi sun- abin da ya dame su ne ingancin isnadin ingancin isnadin sai tarihi kaɗan suke yi amma daga baya masu tarihi irin su ibn khaldun irin su al-maqrizi da suka biyo bayan su da sauransu in suka suna kashe tarihi kuma duk tarihin da za su suka kanta kuma sai su yi wani tarihi kashe baki a ƙasa to wannan sai ba yi su su al-maqrizi sa da kyakkyawan niyya su ba su cika yin muwanan muwanganu kan sabai ba sai ba yi duk masu rubutun tarihi a baya sai zama suka faɗi dan tarihin kaɗan wani lokaci ma bai inganta ba sai su yi wani fashin baki mai yawa a ƙasa duk sai su rinka kawo abubuwa fasarar su ai kaza banu hashim da da banu ubayya da ba akwai rigima akwai kaza akwai kaza duk fashin bakin wani ne fa fashin baki ne kawai ake yi ba wani abu ba. ko yanzu ne kallo da kyau gani mu ma fashin fashin baki da a Kano ake jawo Kano ake rigima na siyasa wanda ya wuce da sauran kasu jawo ba a ta fashin fashin baki ake mu kenan fashin fashin baki kuma da abin da shugaba ya zo da shi haka yake ko ba haka yake ba kawai sai a samu wasu mutane a ce wai su ne political analyst za su ta fashin fashin baki to galibi wani propaganda ce ba ba cikakken gaskiyar ne ba ba za ka san cewa propaganda ba ne sai kai yayin da ubangiji kai ma baka ya baka ya baka shugabanci shugabanci ko ta ta mukami ko ta siyasa ko kuma mukami ta ta malinta ko na sai kana zaune zaka ji an zaka ji wasu na faɗin maganar da ba haka take ba malam wani da malam wani ai rigima ake yi ai kaza da kaza da ka sani da shi yake wani wani da shi yake kaza kaga wannan za ka shiga wannan babi an shiga babi da sharri kuma baki da ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة وأن سكي كن صحابي ويسبونهم سكي زاجنسو ومن طريقة النواصب كما سنة يمتنا كتو da kuma ɗariƙa ta hanya ta nasibawa nasibawa su ne masu nasibawa su ne masu masu wato zagin ahlulbaiti su kuma kamar su jahib jahib dai wannan ba wuta zila to shi ya tara yi ta zali sannan kuma ya tara kuma kin sahabbai kuma kaga haƙin ahlulbaiti kaga shi ya tara shari sosai alladhina yu'dhuna ahlal baiti bi qawlin wa amal wanda suke cuta ma ahlal baiti da magana da kuma aiki irin su ire-iren su jahil da sauransu suna zai dan yawa su ba aka same su suna cuta ba su sahabbai din wannan su ne suka kawo da bid'a cikin cikin nan cike ciki wasu na baki ciki a wannan rana abin da ya faru a Karbala su kuma nasibawa suna cewa a ta cika ciki ana jin daɗi ma kuma Allah ya kuma aka kuma mutanen kasan da suka karba ba sai aka mutanen kasan da ba su karba ba amma asali na su ba su kawo wannan bid'a wa yusikuna amma shajara bayna sahabati suna kama baki akan abin da ya gudana tsakanin sahabbai wa yaqulu suna cewa inna hadhihi al-athar wadannan atharai al-marwiya da aka ruwaito fi masawihi a cikin a game da wata kushe masahabbai din min ha ma huwa kadhibun ciki akwai abin da yake ƙarya ne wa min ha ma qarzi da fiha akwai abin da aka mishi aka ƙara gishiri ni iya eh wani kusa akwai abin da kuma aka tawaye wasu abubuwa wabuhir aka canza an waje daga asalin fuskansa wa sahihu abin da yake ya inganta minhu daga ciki hum fihi ma'gurun su sahabban da aka same suna da uzuri a ciki har abin da yake wato suna da wato gaskiya ne zaka samu akwai uzuri da ake dan basu imamu shahidu ko dai sun yi ijtihadi musibo da sun dace kamar su ali wa imamu shahidu na mafdi'u ko kuma sun yi ijtihadi mafdi'u na ba sun yi kuskure kamar irin su ma'awiya amma dai ka ce wai sun yi ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza da mummunan manufa wannan galibi za ka samu ƙarya ke yi amma abin da yake abin da ke iya shiga zuciyar dan adam na san mulki da sauransu amma ko wannan ba zai ji ciki asalin imaninsa ba saboda kan wannan ba za ka ce za ka lalata sahabanta kan mutum ba to insha Allah sai mu tsaya nan بسم الله الرحمن الرحيم التجريد التوحيد المفيد لأحمد ابن علي المخديزي malai ce sun ma'ahalu makami iyaka na abu sannan kuma waɗanda suke makami na iyaka na abu iyaka na abu shi ne kakade muke bauta lahum fi afdal al-ibadati wa anfa'iha wa haqqiha bil ithari wa takhsisi arba'at turuq wanda su yan iyaka na abu su din suna da gami da wato wace ibada ce ta falala tafi amfani tafi cancanta kuma a fifita shi ne a haƙƙi habib itari tafi cancanta a fifita ta wata ƙasisi arba'atu ƙurub suna da hanyoyi guda hudu wahun fi zalika arba'atu asnaf su ma waɗannan mutane za su kasu sun kasu kashi hudu na taɓa cewa in an samu mun gama karatun nan ya kamata muhammad ko kai ko wani ka sami ku mana bincike ku mana tafsisi yanda wannan rabe-rabe da alƙalizi ya rika faɗa a wannan littafi rabe-raben sun yawa amma rabe-rabe ne kuma za ka same su masu amfani ko ka ce sun yawa ba za ka same su masu amfani sai a bi su a ban tasisi haka sosai haka sai a saƙa samun fa'ida watakila ka ga mun samu wannan suna tayi masu kyau الصنف الأول وتو منجو نفركوه عندهم أنفع العبادة وأفضل وأفضلها أشق على النفوس سوء وجنس إبادة تفع أمفاني تفع لله شيء إبادة وتتكي تافو هذا بكي وأصعبها قوم وتوري تافو رأي يافو سامو وحلا سوسي جكي يافو يافو وتولى دكتوها تهنيا wannan ibada da to in duk ibada da kafo shan wahala to ka an samun lada su haka suke faɗa suna kawo abubuwa cewa ajirki ala ajir mashaqqati kamar hadisin Aisha amma suna fasarawa ba yadda shi manzo Allah ke fasarawa ba suna cewa manzo Allah shi ma gashi ayi wato kafafuwansa suna yin suna farfashewa suna kumbura da sauransu to kamar duk wannan ba sa fasara shi yadda ya kamata a fasara shi malam zai zai taliki a gaba قالوا suka ce li'annahu ab'adul ashya'i minha min hawaha shine ka horar da kanka da ranka ka sa ta wahala to wannan shine yafi nesanta wato nesanta rai daga asalin wato san zuciyarta to nesanta kai daga san zuciya kuma huwa hakikatu ta'abbud wannan shine hakikarin bautan Allah ta'ala wal ajru ala qadar al mashaqqa la da yana zama wato gwargwadon wahala da aka samu ne warawo hadithan laysa lahu asl suka rawaito hadisi da bashi da wani asali ma malice afdal a'mali ahmazuha mafificin aiki shine wato aikin da ya fushan aka fushan wahala a ciki ai ashabu hawa shaqwa wala ce hadisin ba shi da asali ya dauko shi daga ibn qayyim wasu sauran malamai duka sun yi magana akan wato rashin wato can hadisi din ya almisi yake cewa wannan hadisi ma ba shi da asali kwata kwata ba wato ba za ka taba samu ba a sauran littafin sunna baki da wannan hadisi din haka wa haulai hum arbabul mujahadat wadannan su ne wato masu kokari su ɗan kokari ne koyaushe suna ta kokari ne wato wajen su wahalar kansu wal jawri ala nufus suna zalintan kawunan su shi kuma zalintan kai fiye da kima wannan ba baka su ne a shari'a ba haji mazala ya yi zuwa da mutane uku sun ce su wanda ya ce ba zai kaza ba wanda ya ce ba zai kaza ba ya ce a ni ina azumi ina sha ina sallah ina bacci ina kuma zuwa kiyan mataye na wa inna ma tastaqi qalu suka ce inna ma tastaqimu nufus bi zalika rai tana miƙe rayuka na miƙewa ne ta hanyar wato kawalla ita kawallara in qabruha al-kasl wal ma'ana saboda ita rai dabi'an ta shine kasala da kuma wato karkatan ma abinda zai zama kaskanci ne gare ta zuwa a lahira wal ikhladu ila raha da kuma wato kokarin wato dumama wando kokarin wato tabbata zuwa ga hutawa fala tastaqimu da haka rai ba za ta miƙe ba illa bi rukubil ahwali sai idan mutum ya je ya zakke ma abubuwa masu zasu raka na ran wa tahammulul mashaq kuma sun je mutum ya je ya zakke ma abin da zai zama ya wahala ran to wannan ne kawai zai sanya ya sami abin da yake bukata ya zama ya sami ibada wacce take tafi amfani kuma ta falala eh zaka ga ai da yawa wannan wasu daga cikin alhawas suna da wannan dabi'ar cewa su ya su wahala kansu sannan saboda ta hanyar ne za su zama sun kusanta kansu da Allah ta'ala sai a sinfa tsani na biyu kuma kawai suka ce abuwan ibadatu wa anfaruha mafificin ibada da wacce ta kuma fa amfani a tajarrad wa zuhur fi dunya shi wannan duk malamin zai taliki a gaba saboda kar mai riga malamin masallaci a tajarrad wa zuhur fi dunya shine mutum ya zama ya tsiraita ya guji duniya baki daya wa taqallul minha ya karanta bin lamarin duniya zatil imkani iya iyawansa wa tirahu lihtimami biha kuma ya zama ya tunkuɗe damuwarsa da duniya din wa adamu liktirafi da ma huwa minha kuma kada ya damu da abin da ya zo aka same shi daga duniya din duk in an ganshi zaka alamar duniya ne zaka wadanda irin wannan mutane zaka same su ko ba sa ba sa damuwa da yin wanka da kirki ba sa damuwa da sa kayan kirki ba sa da idan ana sanyi mai kwasa samu mai sa saboda jikinsa ya laushi ba su damu ba jikinsu ta bushewa wanda duk ba daidai ne ba kamar da malam zai magana sun ba haula ya ismani waɗannan su ma sun kasu kashi biyu fa'awa muhum abawan su su wannu sun ma zaci cewa anna hadha ghayatin wannan shine mutuka abin nema asalin manufa da ya kake rayuwa saboda shi shine ka wahala kanka fashammaru ilayhi suka zage tamtsan su wa amalu alaihi suka yi aiki tukuru saboda samar ma kansu wannan irin wannan zuhud din wa qalu suka ce hu huwa afdal min darajati al-ilmi wal ibada yau irin wannan zuhud yafi yafi ilimi kuma yafi bautar Allah ba wara'u az-zuhud fi dunya ghata kulli ibadatin wa ra'siha suka ga cewa wato zuhudu a duniya mutum ya guji duniya shine matuka abin nema kuma shine wato shugaban abin da in ka nema in ka same shi ka ci ka cinye ka gama samun komi kuma ra'asu shi a ra'asul ibada shine shugaban duk wani bauta da ake yi shine kan duk wani bauta da ake yi in ka sami zuwa ka sami wa asalin bauta din wannan wato amawa su haka suke gani hawasu su kuma wanda suke na musamman ɗinsu masu bautan Allah amma sun shiga ajin na musamman ne su rahau sun ga haza maqsudan da gairi suka ce a'a dan kawai kana baka jin daɗin duniya wannan ba wai shine asalin gaya ba matuƙa din ba a shi hanya ce maqsudi ne ga wanin sa amma asalin abin nema wa annal maqsud bi uquf la qalbi ala Allah shine wato ta karkar rai ya zama ya tattaru ya jayu zuwa ga Allah ta'ala shi daya baya da tunanin komi baya da tunanin kowa sai Allah والاستغراق في محبته kuma rai ta zama ta narki a san ubangiji wal inabatu ilayhi ta koma zuwa gare shi wat tawakkul alayhi kuma su a samu dogaran zuciya da kuma wato danganan zuciya ga Allah ta'ala amma kuma ta wani hanya ta hanyar barin lamarin duniya baki daya kun ga inda wato wannan abubuwan da suka bari shi abubuwa ne masu kyau amma ta wata hanyar za su bi suka ce to ta hanyar da za su bi shine ta hanyar zuhudu fi duniya shi kuma shi kuma Allah kaga cewa yi izhar fi dunya yuhibbaka Allah wazhar fi ma inda nas yuhibbaka nas ka guji duniya Allah ta'ala zai soka to gudun duniya kuma gudun duniya shine ka bar abu ibn tabiya rike cewa gudun duniya shine ka bar abin da zai baka amfani ba a lahirar ka ko duniya ka nema mutukai wannan duniya za ta maka amfani a lahirar ka shi ma wannan gudun duniya ce kake yi ka je kana neman kuɗi saboda ka dogara ga kanka kar ka roƙi wani a wannan shi ma gudun duniya idan roƙo roƙo wannan san ba ba ba ai ba san duniya ne wannan roƙo yawa wal ishtighalu bi mardati kuma a suka ce san wato ibada wacce take tafi kowace wato zama ololuwan tafi zama abin yabo shine a shagalta da neman yadda Allah ta'ala fara wasu suka waɗannan mutane suka abdalla ibadar mafificin bauta dawamu zikiri shine adimanta akan ambatan ubangiji da kuma tuna shi bil qalbi da zuciya wal lisani da kuma harshe thumma haula'i malai ce waɗannan mutane zaka same su qismani sun kasu kashi biyu akwai fal arifuna wanda suka san Allah ta'ala arifai a cikin su idza jaa al amru wan nahyu badaru ilayhi zaka same su idan umarni da hali ya zo daga qur'ani ko sunna za su za su yi wato yi gaggawa wajen su musulta wannan umarni da suka samu walau farraqahum wa adhaba jami' walau farraqahum wa adhaba jam'iyyatahum ko da wato wannan shi wannan umarni da hali da yazo da Qur'ani ko Sunna ya raba musu zuciya din ya tafi da tattaron zuciyarsu inda dai umarni da hali ya riga ya bi a wannan babu za su je su yi aikata shi shine arifai wanda suka masu fahimtar Allah ta'ala haka والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته wanda suke kuma sun su munharifai ne su wanda karkatu ne a cikin su zaka same su su suna cewa maqsudi shine wato tatarwar zuciya fa idza jaa ma yufariqu an Allah idan aktamar umarni daga Allah ko manzon Allah wanda zai zama ya dauki zuciyar su daga Allah ta'ala lam yultafat ilayhi dan haka su ba su wato mai da kai zuwa ga wato wannan umarnin da aka samu ba ويقول سنة ويطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته ورد ومتن زي بقاتي دي يوردي ne wanda dama wuridi wanda ke yin wuridi yana yin wasu nafili ko yana zuwa ya ba iyalai haƙƙin su ko kaza wanda ke bukata haka kawai wanda shi ke shi gafalalle ne da makalalle ne amma mun kaga ba mu bukatar wannan saboda mu dukkan kai kawo mu ma baki da a wuridi muke tana Allah ta'ala muke yi kaga to idan wani umarni ya zo wannan mutane su ba za su yi abin nan ba zai yi magana zai zai ƙara yin magana akan wannan insha Allah muka zo sai mu sake tasowa sun mahaula ismani magana arifan da kuma sumul harfan kamar dai sufa yake magana a sufa yana a ciki akwai wanda za ka same shi shi sufancin sa na duk abin da ya gani ne umarni ya zo ko hani ya zo za ka samu shi ya aikata wannan hani din amma su a daga cikin sufaye su kuma galiban sun suka fi yawa za ka same su idan hari ya zo ko bari ya zo za ka same su kuma suna cewa a ai mu ba za mu yi wa wannan din ba ba ruwansu da sallah na filfili da sauransu su abin da ya dame su shine abin da ake kira meditation din nan kawai mutum ya zauna ya ta tunani ba ruwansu ba da zikiri wani ya ce ka duki Allah ya baka kuɗi ce a ai ai shi da ya shi wanda shi da ya san halina wanda ya wadace da akan tambaya tunanin da nake wannan ya ba kawai ya ishe ni duk wannan zai zai maka magana cewa ba shi ne hanya ta nagari ba insha Allah ta'ala na'am eh ga wajen eh yake cewa yi talabu bil auradi yi talabu man huwa kafir bil auradi ana neman rabkananne wanda shi rabkananne ne ya wani wuridi da aka samu a shari'a wuridi ko ya sallah ko ya azumi ko ya zamu wasu ibada da yake yi ko yau da gobe dan zikirai fa kaifa bi qalbi to ya za a zo a samu wata zuciya a ce ita ma ta ta tashi ta wannan ibada kullu au awqati yurdu zuciyan mai wannan mai ran shi ko yaushe shi na cikin wurdi yana cikin tunanin Allah ta'ala su suna cewa tunda su ko yaushe zuciyarsu ta ta rogon Allah ta'ala za ka su wasa bukatar ma ibada wannan kuma ga ai sharri ne kuma ku ce maka bukatar ibada saboda kawai kuna koyo shi ake kujin tunanin Allah Allah Allah Allah Allah kaga wani wani abu ne wanda yake mai hankali ba zai ya hutu so irin wannan haka irin sai masu cewa su ba shi sallah ba shi ibada ba shi kaza ba shi kaza eh kaga wani ai wani hanya ce wata ba mai kyau ba بسم الله الرحمن الرحيم إحياء السنة إخوان البدعة لا شيخ عثمان بن فودي malam yana tabbatar mana da hanya ta sunna wa ababin imani hanya ta sunna shine abin abin da Qur'ani da sunna suka faɗa da wato musulman farko malam ce wa asbata tathbit almu'minin Allah ta'ala tabbatar ya tabbatar a cikin Qur'ani da tabbatan mu'minai yayin da su'al al-qabr lokacin ake tambayar su tambaya ta kabari bi qawlihi da fadin sa yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah ta'ala zai tabbatar da suka imani bil qawli thabit da magana matabbaciya وأثبت عذاب القبر كما أبنجي تبعت عذاب القبر بقوله دفنسا أخرجوا أنفسكم كل ذلك اليوم تجزون عذاب الهون يوضع أسان كامك وعذاب أنا ولا كنتي wannan malaiku ne suka zo su za su fada musu wannan magana wa asbata ni'matahu bi qawli ya tabbata da ni'man qabri fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun min ashabil yamin wanda yake zama yana da kusanci to zai sami wato falala da kuma aljanna ta ni'ima wanda kuma yake bangaren dama to shi Allah ta'ala yake cewa salamu laka min ashabil yamin yace aminci gare ka daga wato wanda suke ashabul yamin sune babu ta dama wa athbata al-ba'th bi qawlihi ya tabbatar da tada tada tada matattu bi qawlihi da fadin sa wa anna sa'ata atiyatu lallai wato sa'a ran tashi alkiyama mai zuwa ce larabe fiya babu wani kokonto game da zuwan ta kuma Allah ta'ala zai tada wanda suke cikin kaburbura wa asbata hashal ajsad ya tabbatar da cewa zai tada jikkuna Shehu Usman bin Fodi ya kawo wannan maganar kamar yana yi ba falsafa raddi don kan falsafa kamar da muka sha fada suna da wata mummunar aqida da cewa Allah ta'ala ba zai tayar da bai kamata a ce Allah ta'ala zai iya tayar da ba jikuna ba sai dai rayuka kawai akwai abin da ake alhashirul jismani albashirani kuma abin da ake alhashirul ruhani annafsani sun suna cewa saboda ai wani abu ne da aka yi sun suna da kimiyya su iya sun iya kimiyya sun riga sun cewa yanda wato ake samun evolution haka wannan canza daga kaza wancan canza da kaza a cikin ka samu wani kiyashi ko wani ba kiyashi wani kwaro ko wani tsuka ko wani abu halitta ce ai to idan ubangiji ta shirya dawo da ire-iren wannan halittu to ai kaga in bil hakika in za a dawo da shi baya baya baya baya zai kuma abu ɗaya wato kaga wannan jikin jiki ne wanda babu shi kwata kawai zai shi karewa yake Allah ba zai dawo da shi ba amma dai a ruhani na ruhi na rayuka shi za a dawo da shi wanda abin mamaki kuma da shi ra'ayin su ibn Shuk alhafid wasu daga cikin falasifa irin su ibn tufail irin su ibn baja da sauransu wanda suke bin ra'ayin su ibn sina su ibn sai su fara bi duk wannan ra'ayin su kenan wannan kuma ra'ayi ra'ayi ne na kafirci an ce ruhani din ai ba daidai ba ne ko ba ruhani za ka ba a ruhani za ta da shi ai rai rai yana da dama rai ba a ce ba a ce ba za ka cewa idan mu- mutum ya mutu da ransa na binsa kuma za a dawo da rai in yi za a dawo mishi da ransa in ya shiga kabari ai wannan rai ran tana nan to amma yanzu su yarda cewa za a dawo da wato shi har da jikinsa ba za haka ya bada labari ya ce ta zoɓa na mutum kaciya da sauransu za su dawo wani zane da aka masa a duniya wani ciwo da ya ji zai dawo sabo kama ba da ana awala halkin du'idu Allah ta'ala ya faɗa cewa Allah kamar yadda muka kaji halitta haka za mu dawo da shi to su suna cewa ba ba- su wannan ba zai yi ba su ne malamai ke ce mutu wannan ghazali ma yana daga cikin aba- ɗaya daga cikin ababe da ya kafuta su ibn sina akan wannan da ya tahafutul falasifa kai kuma ibn shi kaje kai tahafut tahafut kaje kai baka yadda ba kuma a cikin fasul maqal ma yake cewa shi hada al yaqul khawas wannan ya fi dacewa da wanda suke masu ilimi na musamman kaga wannan ra'ayi ra'ayi ne da kafirci amma iyaka illa iyaka dai su su yi mu rushut ka ce musu kafirai saboda wannan to a da yawa daga cikin malamai ne ba sa ce musu kafirai saboda kamar dai akwai alama cewa akwai shubohi da suka taru suka yi musu ibn rushd din da yawa gaskiya sun kasa sun shiga ciki sun kasa sun kasa cin nasara kuma sun kasa sun- sun kasa fita za ka suka mutu Allah ya tsare Allah ya kyauta Allah ya Allah ya cika su Eh, karina da zai sa ba za ka iya kafuta su ba duk da wannan ra'ayin kafirci ne shine wato an riga an sani cewa kuma suna yin ibada nan galibi zai wuya ka samu kaga mutum yana yin ibada kuma wato cikinsa da wajensa ba wai munafunci yake ba sai ka samu koya dai yana da wata imani yana da wani imani da ya taskace a zuciyarsa kuma wannan littafi da yayin da shi mujtahid Allah ta'ala ya sa aka karba wannan littafin ake karantawa har yanzu littafi da aka yabe shi a duniyar musulunci yana daga cikin tafai masu masu masu ban kaye masu ban al'ajabi da aka taɓa rubutawa a cikin alfiqhul muqarrar to wannan ya sanya wasu malamai suna ganin to lalle abin da ke cibucin su ne ubangiji ya bayyana amma dai yana da fadara kwarai da gaske sabanin kakansa da gidansu gidansu gida ne na karatu amma ya fadari Allah ya kyauta
hashin alhashir shine tayar da matattun an ce hashin ismani shi ba iya yaran kuma da ciki ba da jikin to ai su jikin ne suke cewa ba za- babu shi sai dai ran ko yanzu a cikin wannan nation of, of uh, wannan mutanen Afirka wannan mutanen Amurka wanda addinin da wannan dan box din ya fara yi ba sunansa Muhammad Ali akwai addinin da ya fara yi da su Malcolm X da waye da waye da sauransu ai su wannan wannan wannan jam'iyya ta musulman da na Amurka ai addinin su kenan su musuluncin su suke yi daga cikin aqidan su shine ba za su sai da za a dawo da mutattun nan haka da jiki ba Allah ta'ala sai dai je da kai dadi a ruhin ka kawai wani aljanna waye sai da a ce a- a- a- aljanna Wa- wani wani abu kawai a- a a kwakwalwa da- a zuciya a rai amma ba zuciya ba a ga su mai da abu za su mai tsaya shi abubuwa wa tabbata hashar al-ajsadi bi qawlihi ya tabbatar da cewa za a tada jikuna baki da bi qawli da fadan sa wa hasharnahum falam nuqatil minhum ahada za mu tayar da su ba za mu bar kowa a cikin su ba ai la na- la natruku ahada minhum ba za mu bar kowa daga ciki ba wa tabbata ita al-kutub kuma ya tabbatar da cewa ya- za a bada littafai na hisabi bi qawli da fadan sa fa amma man uti kitabahu bi yaminihi dole aka bashi littafi da hannun damansa fi haqqil mu'min haqqi mu'minai wa bi qawli da fadan sa wa ma man uti kitabahu bi shimali wanda aka bashi littafinsa da hannun hagunsa fi haqqil kafir haqqin kafirai lokacin ne ba وأثبت وصل الأعمال بقوله كما يا فدي cewa zai auna zai auna wato ayyukan bayi warda wal mawazin al qist al yawm al qiyamah Allah ta'ala zai aza wato ma'auni na adalci ran tashar kiyama rana wa athbata al hisab ya tabbatar da cewa hisabi bi qawli da wannan sa yawm yaqumu al hisab wa athbata as sirata bi qawlihi fahduhu ila sirat al jahim sirati ya tabbatar da sirati Ah, ayoyi da yawa sun to su tabbatar da sinadi banda wannan ma malam da ya kawo akwai akwai ayan da malamai su suka fi kawo ta shine aya nan na suratu ah, maryam Ah, ya aya take Ah, wa wa in minkum illa wariduha Eh, kowa da kowa sai ya sai sai ya gangare ma ita wannan jahannama wannan jahannama da ake- malamai sun yi fasar cewa a siradi ne da aka zo za a tsallaka kowa zai zai zai zai tsallaka gurbatar aikinsa akwai sirari kuma akwai kuma wata kamfara a gaba ita kamfara ita ita wata gada ce amma ita wannan ta yan ajal ne kawai sai za su- sai su za su shiga aljanna sai ce kowa ya tsaya idan wa akwai zalunci da da wani ya yi ma wani a cikin su to sai za za a zo a yi fansa za a yi satila to saboda ubangiji abin da yake sanya musu shine kasu shiga aljanna akwai wani tsayayya a zuciya wa tabbatan nara ya tabbatar da wuta bi qawli fadin sa ina kana lil zalimin nara wannan kaga yana tabbatar da cewa akwai wutan jahannama ya ce ya riga mun tanada nake nuna cewa wutan jahannama akwai ta sabanin masu cewa babu ita in ba mutazila da suke cewa babu ita wajen za a halci abin da ba ta da amfani a yanzu kawai asara ce akai da albazaranci ai ka duba gani ubangiji shi zai suke dangata ma wannan munan kalma wa azmat aljanna ya tabbatar da aljanna bi qawli wa jazahu bima sabaru jannatan wa hadira da wa azmat ru'yat almu'min lahu ta'ala fil akhirah ya tabbatar da cewa mu'mini za su ga za su ga ubangiji sun tashi kiyama bi qawli da fadan saujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira ba ta fa hadhihi usul ad-din wadannan sune wato asalan addinai addini baki da ilahiyatuha abin da shafi ubangiji wa nabawiyatuha da abin da shafi annabawa wa sam'iyatuha da abin da labari aka ba mu dole mu ji mu imani faqad athbataha Allah ta'ala kullaha fil Qur'an al-azim Allah ta'ala dukkan su ya tabbatar su a cikin Qur'ani mai girma wa yajibu ala kulli mukallafin an yataqida kama ja'at wajibi ne kowane baligi ya kudurci waɗannan abin da aka ba da labari kamar yadda suka zo ya tabbatar da su kai kare ce zai kore su to yanzu zai wasu yan bayanai daga baya sai faɗi bidiyoyi da aka kawo a wannan babu insha Allah sai mu dakata da na'am a kai akwai wurin alaka ina wurin yake oke to yake wa azmatal kautsar ya tabbatar da alkautara da kauli ina atalaka alkautsar eh na gan shi na wuce ne shi نعم نعم eh a azabar kabar ya ci a wurin ku aka ci a wurin yawwa ai wani na mala'iku ne na fitar rai ake magana abin da za a yi a kabari eh to ok to me kake so ka tambaya ita ga ai azabar kabar ta ana yake farawa tun da lokacin da rai zai fita a na ake farawa a nan ne ya zama kabarin zai fara tun da dai shi yanayin fuskar da za a mushi kaga fuska ce ba mai daɗi ba kaga ai shi kiyama shi ya fara shan tun daga lokacin wato shi magana da yake cewa kukan shi kur'ani zai zo كأنهما آل آل إمران da Bakara da waye كأنهما قياتا ne au kama matani wannan kaga mun Qur'ani magana ubangiji ne magana ubangiji kuma ba yana ba wani abu ne bangare da shi zatin ubangijin ba yanzu magana ta da nake yi ai ba wani abu ne da yake za ka iya raba shi da ni zaci da ba to magana ubangiji magana sa ce su ba ana magana wani maganar ubangijin kamar iliminsa kamar ganinsa shi ne zai zo a wata siga a wata sura da zai ce zai wannan ceton ba shi ake magana ba abinda ake magana shi ne wannan ladan kafin da kake yi shi yasa ma iyaka kan ka iya iya wannan iduwa da kuma wannan ceton da zaka zo ka samu wannan ladan kafin da dan adam ke yi to ai wannan ladan ba ubangiji na hade maka shi ba to ai ko an je tashi alkiyama wannan aikin naka zai hade maka shi zuwa wata sura da dan adam shi kansa ba shi ba shi ne hana zai taya bayan Allah ya zama ba ko ka ga kyakkyawa ko ka ga mummuna Allah ya sa maka kyakkyawa to wannan su ake magana za su ubangiji zai haɗe maka su za kuma su zo za su ce za su ba da shaidan kashin ka da kake yi kamar da sauran aikace aikace su ma su yi haka amma ba ana magana wai wai sifatan ubangiji ta magana ce za su zo ta yi wani aikin na sai na ta'alimul muta'allim na azzaruji ko yana daga cikin girma ilimi shi ne ka dinga girma abokan katinka wani lokaci kakan sami fa'ida da abokan katinka abinda ba ka samu da da ma malamin shi kansa malami wani lokaci ana jin kwarjininsa ba za a iya tambayar wasu abubuwa ba amma abokin katinka za ka ga abinda ba gane za ka kofi ka gaya cewa ba gane kaza ba kuma zai baka gane mu da can sanda muke katin biyu irin wannan a gida idan mun koma to mukan samu littafin irin yadda kuka haka sai mu zauna alabi ishmawi risala da sauransu sai mu zo kowanne mu dauka za mu yi bita to sai a ce kai wani karanta muna ci to ba za a za a samu kuskuren fasara sai wai za a ce aka ba haka aka fasara ba to ne ya ce maka kuma gaskiya mun mun yi wannan gaskiya sosai ma na'am wata matsala kuma dole sai a tattauna an yi ba an yi muzakara sannan group discussion ka ko mu a jami'a ai muna da abin da muke cewa group discussion ko wanda wani lokaci ba ka sani da ka sani sai sai sai an yi wannan nan na'am
إن شركاء شيطان العلم والكلام.
shine girmama wato a- wato a- a- zuma zuma na karatu yayin nema fi talabi علمي eh wajen neman ilimi درس eh الدرس da da darasa da neman darasi ومن يتعلم منه
wa man yata'allamu minhu da kuma wanda zai abu bara bara Ah. ina ne wajen
فسد آية من قصد.
Eh. yake cewa ah, wa min ta'zim al-ilmi ta'zim ash-shuraka'i daga cikin wato girmama ilimi shine girmama ah, wato zuma na karatu din fi talab al-ilmi yayin neman ilimi wa darasi da kuma yayin samun darasi wa man ta'allam minhu kuma ya ya ya- ya ya girmama wanda yake koya daga wajensa wa tamalluq shi san iyawa da neman suna a wajen mutum shine tamalluk mazmumun abu ne da ake ba a san sa illa fi talabil ilmi sai a san ilimi a wajen neman ilimi wani ana san shi mutum da an yi fara tambaya farat ɗaya mutum ya ce shi ya sani ya daga hannu ko kuma ya rika yin wasu abubuwa da zai ƙara kusanta kan shi zuwa ga malamin wannan tamalluki ake kiran shi wannan malamai suna son sa duba mana eh, malata al mimul lamun qaf kaga mai muktar siha ya ce shi ɗabi'a na kirki wal malaku al wudd wal luquf shi ne duk wani abu da zai kawo soyayya da kuma wato lausa samu juna shine al malak wa qad malika min babi qariba wa rajulun malikun yu'ti bi lisanihi ma laysa fi qalbi wa malaka minhu shay to shine dai a tamalluk to gashi to wannan yana da kyau a a harkan harkan neman ilimi ya zama a ce mutum yana dan san iyawa mutum yana da yana dan kallafa ma kansa ce- girmama ma- girmama malamin da kuma girmama ilimin duk wani abu na sharidin da waridin da ake zuciya za ta kawo da abin da zuciya ba ta kawo ba zai kokari ya tambaya tambaya dai ba na kura ba tambaya dai za a gane fahimci- a fahimci cewa to wani dai mutum ne mai san ilimi yana kwaɗayin ilimi to wani abu ne mazmumun da ba a so illa fi qalbil ilmi sai a neman ilimi Eh, da mutum zai ga mutum na mishi san iyawa a harkar kudinsa za ga bai so yana mishi san iyawa a harkar gidansa ko shi kawai yana a- a a ran bakin shi da albasa kawai ji zai dinga umarnin gidansa ga yadda za a yi daga baya so amma harkar ilimi wannan za ka ga malamai suna ba- ba- ba- wato suna suna son wannan fa innahu yanbaghi li talib al-ilmi ya kamata ga dalibin ilimi an yasami al-ilma wal hikma ya saurari ilimi da hikima bit ta'zimi wal hurma ya saurara da sa- ta- ya ga- gwama sauraron ilminsa da yake tare da girmamawa da kuma ganin alfarman wanda yake kanta da shi wa in sami'a al-mas'alata al-wahida in yaji wata mas'ala guda daya aw al-kalimata al-wahida ko wata kalma guda daya alfa marra ko da ko yaji ya ta wajen mas'alar su dubu to amma ya ya girmama abu wannan mas'alar za sake sau- za a sake maimaita ta ita kuma wannan maimaitawa da ake maimaita kake jin kana ji ka cewa na ji na ji na ƙara jin wannan to ƙara saurara da zaka yi din wannan zai ƙara sa maka albarka a karatun zai kuma ƙara maka fahimta kan fahimta sai ce wa in sami al masala ko da ya ji masalan al wahida ta awul kalmata al wahida alf marra ya kama jin su wurin dubu a wurin wani wani malamin sa qila wasu malamai suka ce man lam yakun ta'zimuhu ba'da alf marratin ka ta'zimihi fi awwal marra duk wanda ya zama girmama ilimi da yake yi bayan ya saurari wannan masalan su dubu kamar yadda yake girmama ta su ya ji ta a farkon al'amari falisa da ahli ilmi da ahli ilmi wannan ba ba abuci ilimi ba ba ba wanda yake ɗalibi ne na gaske ba mala yace wa yamma ghayr talib ilmi ya kamata ga ɗalibin ilimi Allah ya khtara naw'a ilmin bi nafsihi kare ya je ya zaɓa kansa wani nau'i na ilimi shi karan kansa yace littafi kaza nake son in zo da shi ko yace ilimi kaza nake son in yi kare kare ya riga malam masallaci tunda ya riga ya zo dan malami to tambaye shawara malamin tukuna wannan shine yafi falala da wani lokaci mukan ba da dama mutum ya zo da ɗan shawarwarinsa in ya zo shawarwarinsa wannan babu laifi babu laifi don dan daga cikin magabata fa zaga ya zo ya ce shi so yake saurari hadisin hadisin wani kawai ana ana yin al-intikhab wani lokaci a zaɗa a dan zaba to amma dai wanda suka shi mai da'awan ba za ka ga ya fi dacewa shi kuma wato shi ya sakan ya saka ransa ga baki da kansa baki daga shi wannan malamin shi kuma malamin wajibi ne ya ya ya wato ya za'a masa abin da yake mafi alkhairi gare shi ce bal yufawwidu amrahu ila al-ustadi yace zai fawwala lamarinsa zuwa ga shi wannan malamin nasa malamin nasa ya za'a masa fa innal ustada saboda shi malamin kada hasala lahu tajaruf fi zalika yana da gogayya a wannan abu fa kana a'rafa bima yanbaghi li kulli ahad shi ya fi kowa sanin abin da ya fi dacewa ga kowanne dalibin sa wa ma yaliqu bi tabi'ati da kuma abin da yake ya dace da dabi'an shi wannan dalibin sai mu tashi wa kana shaykhul imam al-ajal insha Allah ta'ala to kaga wannan abubuwa duk na dubba ne na ilimi amma dai yadda muke na bakawa dai abin ya yi sauki ko yana ganin sai mu dakata insha Allah abin da muka ji Allah ba mu da abin da muka sallata Allah ya ce mana Allahu sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر قلوبنا بعد اذ وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين